الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احتري لنا بهذا المحضر فلتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر بسم الله الرحمن الرحيم قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ترونهم مثليهم غاية العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار قد كان لكم آية akwai wa'azi da ya tabbata gare ku fi fi'ataini cikin jama'an nan guda biyu idan kun duba mun saukar da wata ibra wata lura iltakata jama'an nan biyu wanda yake ta haɗu ta kwamsa yau a bajin ranar badar da rike ta da ta kwamsa fiyatun jama'a ɗaya su ƙatilu fi sabilillah tana yaƙi cikin ɗaukaka addinin Allah sa'atihi cikin bin Allah wa humun nabiyu su ne su annabi sallallahu alaihi wa sallam wa ashabu كانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا سنة يقول شاء كله معهم فرسان سبو دروني كما أقال وعزي كما الله زي شكا سنوانا رونين شكا روني دا ما سيقرب الله شكا sahabbannan su ɗari uku da sha uku doki biyu ya akwai duk ƙasa shi wata kyatu azrain wata maliyatu suyu azrain wata tafi a durin rigar sulke shida wata maliyar da suyu ta kubba takwas takobi dai wannan yaƙi kaga san suna ne kawai aka da su sai kulli kawai aksarun rijala rajala mafi yawan su kasa ake hala jeshin nabi an ji rundunar manzan Allah su ɗari uku da sha uku dawaki biyu rigar sulke shida ta kubba takwas suka ji ana tafi ƙasa wa ukhra wata jama'a kuma kafiratun kafira tarawlahu tarawlahu kuna ganin su mislaihim ninkin su ay almuslimin musulmi akasar min alkufar wa kanu lahu ni'a suna ganin su sun fi kafirai ga kafirai su dubu ga wata jama'a can kafirai amma jama'an nan kuna ganin sununkin ga bayani ƙuraishin alfun autis omiatin ma'ana su ƙarashawa kafirai sun fito su dubu a wata rawayar su da tara kaga dai ala kulli halin sun kusan nunka musulmi nunki uku wallahu wa wallahu zakara Allah ya ambata annahu fi bidayatil amri farkon lamarin yakin yuqalliluhum yana karanta su ya maida su ba su da yawa fi ayyukum a cikin idanu wa yuqallilukum ku kuma yana karanta ku yana nuna ba ku da yawa fi ayyun ma idanun su su kafirai suna ganin musulmi da biyu da sha uku sun kai su dubu ko su dubu biyu su kuma musulmi da biyu da sha uku suna ganin kafirai kila su goma ne ko su hamsin ko su ɗari كابوا لتذبوا كما سيأتي في سورة الأنفال هذا في البداية والنفرق وفي النهاية الشيء على الكفار الله يا سي كافرين ينظرون إلى المسلمين سنا كلم مسلمين سنفع جدا سو كافرين كأنهم ألفاني كمان مسلمي سو جبوجوني الله يا إما كافرين وأن ليزدادوا خوفا dan su ƙara tsoro minhum na musulmi ala takfi halihi ibratun wannan jama'a ba ta sau azi ba waɗanda ke mutum dubu daga waɗanda ke ɗari uku da sha su a dubu yau ai wannan wa'azi ne jama'atun min as-sudan jama'a sadaukan nan su kafirai alfun quraishawa kafirai su dubu kullum mujarrab kowannen su an yi training ɗin shi alal harbi ga yaki inda hu saifun kowa na da takobi wa inda hu faratun kowa na saman doki wa inda hu nafaqatun kafiya kowa yana ba yana da abincin da zai ishe shi wa salatu mi'atin amma musulmi su ɗari uku laisa indahum min as-silah ba su da komai na makamai illa samaniyata suyuf sai takobi takwas وليس عندهم من المراكب إلا فرسان دواكن da za a hau ma doki dole shehu zai kawo masu dawakin kuma farasu zubair zubair ibn al-awwab shi da yazo da doki wa farasu al-miqdad sai miqdad faqat su kadai adda dawaki amma kowa ya kasa yake faltaqau sai aka hadu fa khafuhum sai kafirai kuma suka ji tsoron musulmi ai zaul an su su dubun nan su ne kafirai fa khabu sai suka ji tsoron musulmi hatta au sai da suka ga musulmi din nan mislaihim sun ninka su ai musulmi ma mutum dubu biyu ne ra'ayal ayyan gani ido wa hadhihi mushahadatun wannan gani ne khalaqa Allah zalika Allah ne ya halicci wannan fashahaduhum sai kafirai suna hangen musulmi su dubu biyu iyalan ga idanu har lissafi suna yi وهم كأنهم ألفان صلاة مسلمين كيسو دبولو والله يعيد بنفسه من يشاء الله إلا كرفة فوان ليسو تقول موسى إن لعبة وأذيات بدا في ذلك كمولا متن دبونا ظهر متن لهيوكو لأولي الأبصار كما أبو سالوها هذه غزوة بدر شو يكي ولن مغنى يكي بدر ليه وقعت في شوال ta uku a cikin watan shawwal fil alu sani min al hijra annabi ya yi hijira shekara ta biyu an dawo madina ana ganin kamar za a huta to lokacin ne za a fara yaƙe yaƙe shekara ta biyu Allah ya ce a fita ga labarin mu ba da alin min al hijrati bayan shekara ɗaya da yin hijira da an rasulu sallallahu alaihi wasallam ala quraish sai manzan Allah yamma Qurayshawa bakan addu'a yace Allahumma ja'alha alaihim sinina ka sinni akhi Yusuf Allah ka sanya masu babbakon shekaru na fari irin shekarun da ka jarrabe mutanen dan uwa na Annabi Yusufa foka alkahal fari ya auku a Makka hatta ja'u har mutanen Makka suka yunwa hatta aka rinkira daga yunwa ta kai sai da suka canye biransu haka ba a ce biri amma kwaɗai ya tafi da ya zama har birau sun canye haka suna da birau da yawa ga hanyoyi har yanzu wa aka mulki na kuma abin mamaki saboda yalwa da adalci za a ga mutum ya yanka sa kama uku sa irin bajimin sa sai a jatsa naman guntu guntu sai a zo ga hanya da safe ana jefa masu birau suna hitowa ga hanya ana jefa su kuma birau saboda yalwa da adalci ba wa ba mutane nama ba a naman ya yi lauta har birau za a duba lokaci sai ana watsa ɗanyen nama birau suna cin nama a yan najeriya nan cikin kwaɗai kamar kashe ba ma kwaɗai ba yunwa ba ma yunwa ba ga azumi ba kunun da za a sha wanda ke da kunu kun ba mai suga wani ɗaya da ake shan kunu ba suga ba suga ma babu shi kunun ba a ƙoshi ba otan ba a yi rotu ba nama sai mutum ya azumi ya sha ruwa bai iya jin koka ta nama. Abu ta jami. To shi ne Allah ya zarabi mutanen Makka sai dai kuma ana cin dirau kan mu sai aka azaba ke. Kai wuce nan wa aka lulkila wa aka lulkila sai da suka canye sai da suka canye karnuka sai da ya zan babu kare in dai a yankin Makka ne to karnuka sun tsari ka san da ma shi zakin nama ne balle ya kai kilishi shi. Mafi yawa in kaje ta shi mai zaki wallahi da gare ne hanyar zubin kabi wallahi in kabi a wasu ga masu hannun da ke ana ci dan dai in kabi wani da ka ji kilishi ka ji zaki to na kare ne shi da ma na alade ba ya ci bugun tsare da nama alade haka kamar nama ɗawu so da mu shi naman alade ba wai kowa ka iya sayan aladen ba sai manya-manyan attajiransu amma karnuka jakai to sai da ya kai talauci ya sa kwaɗai sai da aka kai ya karnuka kai fadama ku amwalahu suka tara dukiyoyinsu ba magani illa a shirya lalle a fita fatauci kowa ya kawo a samu tsohon falke shi malam murtala shi ka ce ma abu su biya tsohon falke bayan ce tsohon farki ba da kariya da shi duk inda za ka hito mai ba a ƙwago shi wajen kasuwanci yan an tara nan ya san lungu yan an tara nan ya san can to shi da sai maka aka yi mutum fajama wa amwalan sai suka tara zuciyarsu wa khaza'inahu da taskokinsu abin da an aje da ba a hitowa wa arsalu malikahum al-asghar aka tura sarki karamin sarki wane ne karamin sarkin aba sufyan shi tsohon tsohon falke ya sa dukiya hannun shi da wahala a hannu da matsala ya san yadda zai kai da dukiyar ku ko ba ci riba ba sai an dama ku da kuɗi shi ogan babban sarkin abuja sarkin makka to sai aka tura sarki mai martaba ta biyu kuma tsohon falke ne wani hawa ya zama ila sham sai tara dukiyar makka gaba daya sai ta san masu siriya ya yi sham واشترى لهم ميرا كبيرا يسو بس duk kayan da kasar ana aunawa kaya masu girma na au alkama ce shinkafa ce menene dabino ne falan maraja abu su bayana ya baro sham ya kawo hanya yana son ya zo makka ra'an nabi sallallahu alaihi wasallam fil malam to shi ko manzo Allah cikin bacci sai mafarki أن الله أعطاه إحدى الطائفتين الله فيا باشي كوتر ɗayan jama'an nan biyu akwai jama'a biyu to guda an bashi Abu Jahalin shi Abu Jahal babban ogan ma'abu jash shi ke tare da runduna wa Abu Sufyan shi ko Abu Sufyan ma'ahu al shi ke tare da fatake wa Allah Allah ya alƙawar jama'a annabi ya ba shi ihdat ta'ifatayn ɗayan jama'an nan biyu kamata ya ci shawa ya ce yana nan zuwa fi suratul anfal amma ba sai mun ci suratul anfal fajtama'u sai suka taru fa amal ayyin amma fatake na Abu Sufyan tsohon farke jimalam fafarru suka sun gudu ta kware wani jaudi a kusur suka sun tsira da rayukansu wata nulinar hijaz sun kai kasar hijaz wata yanzu ta ce kasar makka kasar saudiya wa amman nafir amma jama'a su abu su su abu jihar kenan fahara su so idan su ko sun biso labari ya kai makka wai annabi ya tare zai tare su abu su biyana abu jihar ne abin da muke nema fahara zu bi alfin abu jihar suka fito su dubu biyu mujajjidina bisila suna masu cike da makamai shekar da yake da kagar su sun duhu wato ila badrin da sassa suka taso ma badar haka za ka na fiye ayatun ayyubatu wannan shi ne ya zama aya aiwal lalan nabi ya zonin maza Allah sallallahu alaihi wasallam akhbara ya bala annahu sayaglibuna yace zai sayaglibuna su musulmi za su rinjaye kafirai ko ko su waɗannan sai yubula kuna za a rinjaye su kafiran wa akhbara manzo Allah ya faɗa bi masari alqawmi da inda za a kada kowa a yanki a kashe fulanu yusra'u la wani nan za a kashe shi Abu Jahl wa fulanu yusra'u la Utuwatu za a kashe shi nan wa fulanu yusra'u la Shebatu za a kashe shi nan ila akhirin haƙƙashin ko ka al'amuru kama ƙala lamarin ya auku kamar yadda yake wannan ya isa ibra ƙala ya ce farta ƙau sun haɗu wa ƙala ba humul muslimuna musulmi sun rinjaye kafirai tubu wa asaru minhum sab'ina suka ribance kafiri saba'in sayyidan kuma shugabanni ba min sadatim na shugabannin ƙurayshawan fihim cikin waɗanda aka ribance banda waɗanda aka kashe saba'in har da Abu Jahal waɗanda aka ribance har da Al-Abbas ibn Abdul Muttalib annin manzo Allah hadihi ibratun liman ya'tabir wannan wa'azi ne amma ga mai kura sayaci ziyaratul ƙari na nan zuwa sayati ziyadatu idahin ƙarin bayani na zuwa fi suratul anfal ku tare mu suratul anfal زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب زين للناس حب الشهوات an ƙawata wa mutane son sha'awa akwai abin da yake sha'awa ne na rai amma mutum bai so kuma akwai abin da yake rai na so kuma kaji kana so kai rai na marmari kuma Allah ya jarrabe ka da so ne to su mutane ita sha'awar sha'awa kowa na so kuma sai aka ƙara samun mutane biye ma biye ma son abin da suka so da yawa mutum ba zai biye ma son abin da ya so ba to amma wani yana biye mai kama son duk abin da rai ne ka so don haka shi dan adam an kawata mai son abin da zuciyar shi ka so matan sahihin nafsu abin da rai ne ka sha'awa ke marmari wata da uta ke kira ne ilaihi zuwa gare zayyana Allah ya tilan Allah ya kawata mai ita dan jarraba au ko ku ashaitan ba Allah ba shaitan sai ya kawata ma bawa shehu ke cewa saboda shi shaitan Allah kai amma ya halatta a ce kuma shaitan ne yace da annan tajalbihi al-mudil saboda shi dan shine mabayyana sunan Allah al-mudillu wane ne al-mudillu Allah so yan aka ce sai ka gwaji sunan Allah mudillu wajen waye bayyana jawo shi dan to Allah shi al-mudillu to da kaga shi dan jawo kuma shine mudillu yace da annahu tajalli ismihi al-mudil don haka in ka ga dama ka ce Allah ya kawata ma mutum biye masan zuciya in ka ga dama ka ce shedan saboda sirrin da Allah ne shi ma zakara fi hadhihi al-ayati sab'ata ashiya yuhibbuha al-insan Allah ya ambata a cikin wannan aya ya ambata ababa ababa abubuwa guda bakwai wanda mutum ke so sab'atu ashiya abubuwa bakwai fiya shahawatu insan akwai sha'awar dan adam cikin ta istama'a fihi al-hub banda sha'awa kuma akwai so wata alamu ka san annal insanu yuhibbu shay'an mutum zai so abu wala yuhibbu an yuhibbu amma kawai rai ne kamar mari amma ba don yana son ya so abun ba ka musulmi kamar musulmi yuhibbu sai zan yana marmarin aikata muharrama haramu ba don yana so ba amma zuciya ta shi dan yarin jayayi sai da yana son yayi sabo amma hakika bai son saban a zuciya ce ka son saban wata alamu idan a haɓahu in ya so wannan abin da yake haramun la yuhibbu kaga ba dan ya so an yuhibbu ya so shi ba rinjaya shedan ko yuhibbu shay'an mutum zai so wani abu na sha'awa yuhibbu yana so an yuhibbu ya so abun walai da bi shawatu amma kuma ba dan yana marmari ba ba sha'awa shi ne ko yuhibbu shay'an zai so abu yuhibbu amma yana so an yuhibbu ya je yana so ne wa bi shawatu kuma biyu ya hasu ga so ga sha'awa haza akawa wannan ya fi ƙarfi ijtama al kullan dukkan wannan ya haɗu da so da sha'awa da biyu ne ijtama ya haɗu ijtama ta haɗu fil ayat cikin wannan aya hukku shahawat son sha'awa biye ma sha'awar rai zakar annaha shahawatun ya ambata sha'awa ce zuyina lahu an ƙawata ga ɗan adam wa abuwa kuma da ma dan adam yana so amma kuma akwai inda bai so minan nisa'i kaga dan adam Allah ya tsawata mai son mata son mata sha'awa ne kuma kai halitta ka kai dan adam dama Allah ya sa maka son mata shi daga halitta dan adam dan adam na son mata ar-rajulu namiji idza balaga in ya balaga awwalam awwalu ma yata'allaqu bihi farko abin da zai rataye da shi kuwa an ya gida zaudatan tuwasu yana son ya samu mata da za ta dace mai walbanina an kawata ma mutum son ɗaya idan waje da zaudatan in ya samu mata ya shifu yana son an yarzuka an yarzuka wallahu auladan Allah ya bashi ayya sai ga Allah ya ba mu haihuwa dan Allah wani ai mana addu'a har yanzu dai ba mu haihuwa ba haihuwa wal qanatir al muqantarati da dukiya mai yawa minan zahab shi kintar kintar da an ce kintar dukiyar da ba ta da iyaka da wannan kalmar ne wa ataitu mu ila wannan kintar sai na Umar ya so ya kayyade sadaki saboda aure ya fara wahala zamani dai ba kowa ke da zuciya aure ba sai na Umar ya ce mutane ba za su kushe ba in ji Annabi Muhammadu suna tsananta ma mutane har Allah ya tsananta musu ana abubuwa ana abubuwa har ya zama al'ada har ya in wani bai yi ba ma ba za a bashi auren ba kaga mutane su ke jama kansu har abu ya koma shikenan sai ya zama al'ada sai Allah ya wajabta musu sai ce matsalar aure abun ya wahala ina son zan kayyade sadaki ina son lalle sadaki kada ya wuce rubu dinari yadda Allah ya faɗa sai wata mata ta daga hannu ta ce ya kai sarkin musulmi ya za ka da wannan aya wa ataitum ihdahunna qintaran kun ba ɗayan matan ku qintari zuciyar da ba ta iyaka ila kai akwati sai sai ci ba sai ci guda ba sai ci goma ila ka ba da sadaki miliyan goma ila ka yi mata abubuwa da yawa qintar biya halatta to wa ataitum ihdahunna qintaran ya za ka da wannan aya za ka goge ta ne ka dawo da abin da za ka aza yanzu sai ce kai har mata sun ci umar ilimi zaka sai ya sauko daga ra'ayin shi ya ce kowa ya ci gaba abu ne bala'i ne daga Allah ya kai in bala'i ya zo sai a ji neman tsari amma ni da na so in sauƙaƙa ma al'umma to shine wal qanadirul muqantara an samu mutane son dukiya mai yawa menene qanadirul muqantara yake min az-zahab wal fidda da masu ne asalin kuɗi duk abin da ba dinari da azurfa ba to an nemo su ne daga ciki asalin kuɗi duk suna koma ma zinari yau nawa zinari yake to daga nan ne canji ke tashi zinariya da azurfa wai na wajen ne sa'a idan mutum mutane ko mutum ya samu mata walbani da ya samu ɗaya ya yi an ya ji da minas zahabi wal fitar da shi'an kafiran yana son ya samu abu mai yawa na zinari da azurfa to wasu shi zinari to zan ci duka fi za ta sa ka guje ka guje ta ma'ana kalmatu ita kalmar zinari ko tuzihi duka fi wa zahabu zinari tuzihi duka fi gudun kaza fi duk zinari da ka samu yau da gobe tuzihi duka fi za ta gudu ka banka ko kuma kai ka gudu ka banta shehu yake kalmatu inda aka samo zahabu minan zihari daga zahaba ya zahabu az-zahabu sai aka ce az-zahabu daga da kaga Allah ya baka zahabu da kaga Allah ya kawo ma kudi to lalle ko su kare ku kuma ka kusa mutuwa amma ba a kudi ko su kare su barka ko ka mutu ka bar su amma ba ku da wama ku an ce mazahabu daga zahabu ne daga da kaga kudi to ka shirya ɗayan biyu ko dai za su kare wata ranka shirya ma in sun kare ya za ka yi za ka suna alkhairan da kai sai ka suna na yi masallaci na yi makaranta na taimaki wani nama wani ko kuma ka shirya kai za ka je lahira ka basu fa'idan kullu ma tamliku min az-zahab shehu zai kara fassara duk abin da ka mallaka na zinari labudda shi zahabu dole zahabu an yazhaba sai haka ba ma ya tafi ba in kana da kudi zinare in kana son bukata kana son wannan fankar to sai ka miƙa kudin sun baka sannan ka anshi wannan dole sai kudi sun amma ba hali kana iya bukatar ka da komi za ka shiga manyan shaguna in kana da kudi amma duk abin da aka so sai kudin sun wuce in ka miƙa sai wannan abun ya zo kaga daga zahaba ya zahabu an zahabu ne sai ka ce zahabu wai ma'ana yana zuwa yana ne a sanar da kai tafiya zan in barka ba ka sani aljihu ba su sai ka bar gani na to da ne ka saka ebo wasu su ma tafiya za su shi ma ka ebo wani tafiya zai shau yace wal fizzat shi ko fizza azurfa in ka ce to ai ba zinari ga nan ba ko ga nan min al faddi daga wacewa alladhi huwa tafarru wacewa a ce an wace kuɗi za a iya biyan bukata sai ka wace su ga wannan nawa to wannan nawa wannan nawa wannan nawa to ga na wannan ga na wannan ga sai ka zo da kayan ka wace azurfarka huwa ma tamliku min al-fidda shine abin da ka mallaka na azurfa su awaci la budda an yi tafarrata sai ta wace al-nisa'u mata wal banina diya wal dhahabu wal fidda zinari da azurfa Allah ya jarrabe mutane da su wal khayl al-musawwama Allah ya kawata wa mutane san dawakai abin yi ma alama al-afraz dawaki sun biyan an ce mazoki khairu tana da suna ya fi saba'in da larabci to na an ce mafarku khairu kuma da kuya la'iha saboda yangarta takamarta doki in dai doki ya ci kwalliya kuma ya samu training za a yaƙi ana yaƙi shi to za a gani yana tafiya ta takama yaƙi guda guda in dai ya samu training shi doki to daga ne ya tashi faras ya koma khairu turhibuna bihi aduwallahi wal'an'am Allah ya kawata masu mutane son dabbobin jin daɗi al'ibin raƙumma walbakar shanu walganam tumaki da awaki walhar Allah ya kawata wa mutane son hatsi alzira a noma zalika waɗannan mata'ul hayatin duniya su ne jin daɗin rayuwar duniya kullu halin ashiyayi dukkan waɗannan ababe mata'un kayan jin daɗi ne ya tabartau bihi mutum zai yi moriya da shi duniya duniya sun mai yafuna sai abun ya ƙare ko kai ka ƙare wallahu Allah inda husnul ma'ab kyakkyawar makoma tana wajen shi huwa husnul marja mai neman kyakkyawar makoma tana wajen Allah allazi huwa aljanna shine aljanna inda Allah tabaraka wa ta'ala aljanna na wajen Allah fayan bagi an ragabatu fihi fadan aljanna ya kamata nuna rayihi ba fadan abin duniya ba qala ali karramallahu wajha sai da ali Allah ya karba fuskar shi yace inna shahawati al-insani sha'awan mutum ga sunan fil nisa son mata wa ta'am son abinci wa sharab son abin sha wanda ba son sutura wal marakib sama da hawa qala sai da ya ce fa aqalu ta'am mabibicin abinci duk abinci wanda yafi kowane girma da daukaka wanda yake ma qur'ani ya ce shi magani ne har wani ya zo ya ce ya rasulullahi ciki na na ciyo ya saki yace je ka sha zuma ya sha yace ya rasulullahi cikin ya ƙara ciyo yace ke ka sha zuwa yace ya rasulullahi na sha ciki ya ƙara murnawa kamar zan mutu yace ke ka sha zuwa yace ya rasulullahi na sha amma kamar in mutu ciki na murnawa yace ka je ka sha zuma Allah ya yi gaskiya cikin ƙarya yake kaga zuba kenan magani ce to mafi bitan abin da za a ci al'asal zuba wa huwa to ita zuba za'ika zuba ne kashin kuda ne hakan kullin zuma Allah ka ba mu zuma mu sha zuma nawa take to in ma ka samu zumar to yau ka samu kashin wani kuda zaka ce mu kudan zuma to kashi ne shine ka zo ka boye kana ci ka tsotsa ka taula kashi ne to sai ne wa zalil sharab bari bi duk abin da zaka sha duk abin da zaka sha wani na shan five alive ga yi nan ababen shi akwai na ma dubu biyar na dubu goma na dubu talatin har giya wannan shan giya akwai babu da dubu ɗari biyar take to mafi bincin abin sha alma wannan fiyan wata ne na naira goma ya sauyi fihin nasu wadawa da mutane da dabbobi su an yi daidai wal hayawa da dabbobi wani gushi da namun daji wa bai shan ruwa wani sa sai mata su ko mata mabalun fi mabal kullum mata ba wajen fitsari ne ke haɗuwa da wajen fitsari ba to sai ne wal marakin in ka ce ai muna neman abin hawa Allah ya ba mu mota jeep farado wani ma yake helicopter ne afdaluha mabibitan abin hawa a wancan lokaci alkhayl dawakai alaiha tuqtalu rijal sama shi ake kashe sadakai fa mazaje saman dawakai suke mutuwa mutum nawa ya mutu ya haɗari jirgin sama wannan ce Allah ya hore ma jirgin sama to cikin shi ake mutuwa to kamar kana ce Allah ka kawo mutuwa ne don sunan ƙofar jirgi blocking da kun gama shiga to za a kulle to da an kulle blocking za a sanar da ku to yawan wani abu ya auku mu wa kaddara ta shigo da ku mu ma ta shigo da ku sunan wannan waje la haula wala quwwata illa billah amma ga wata riga ga wajen numfashi amma yanzu iko ya koma ga shi ba ka abubakar ba ku ya faɗi ba sarkin musulmi ina jin mulki sun hau jirgi da shi da sardauna an kai ƙololuwa ya ce amadu ya ce allah ya taimaki mai alfarma ya ce yanzu muna ina ya ce ranka yanzu muna ƙololuwa sa mai ce daɗa yanzu mulki ya koma ga shi subhanallah kasar da kike yana jin mulki wannan mai wannan magana akwai wani gwamna yake ga ba shi malam murtala yace malam kujera gwamna hadari ce ya ce wallahi sadda ne gwamna yan ana min jina sai a ƙazaniyar Allah mulki bala'i wannan abubakar yau bai ce ba sardauna ya ce amadu mulki daɗa ya daɗa ka ji wannan amadu mulki daɗa ya koma ga mai shi to shi ne wani mutum na son ya hau jirgin sama to kakkamanta nan ake mutuwa to ni an ɗaukaka kaka ne fata a sauka lafiya wa sanin malabis mafi kyan suturar da wani zai ɗaura alhariyar tufa alhari ba tufan da sai tsare shi ya sama shi ake daura ma ka'aba shi ka'aba rigar da ake ɗinka mai mai mugun tsada ce alhari ne bakin alhari ne shi da sutura miliyoyin daloli ake ɗinka shi to shawa yake alhari ne ga yi tsudu da fakat kashin tsutsa ne kuma shi alhari ne wata tsutsa ce Allah ya halitta in je kashi to kashin ta ne alhari ne kullu hada dukkan wannan la ya bajiri tinawu bi ya kamata a kula da shi ba ba shi ne ya kamata a kula da shi ba innama alitina abinda ne ya kamata a kula da shi bi ma inda Allah jama'a mu kula da abinda ke wajen Allah tabaraka wa ta'ala wa zalika kayan Allah la yunalu ba a samun su illa bi ta'atihi sai an bi Allah imtisali amrihi akama umarnin Allah واجتنا بلاي أن يسجعن الله اللهم صل على سيدنا محمد لا شيء يقال يشيك الله كيف سكوت أقول مصطفى سورة مكفرية الدرس الثامن جري واي الأثر تايا كم وزيبا درس إلى تقوى ينا قوفا كدان سايك تشوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره والمقدار العظيم ورضي الله تعالى عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر فلتعطفي بنظرة تاتي لنا بالظفر ولو نبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصادقين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار da wato ayat da ta samu sa'a da shi ya fara ita wannan ayat tana goya wanda kuma ta iska Allah kan shaddara shi kawai zaka ji zu zu zu zu zu musamman ka duba suratul isra'il da ake tafiya ko qur'ani mutum ka dubawa ka gama hadda ka haddace in ka duba qur'ani ba ka iya karanta qur'ani da gaugawa irin ka saurari tafsirin shi kashin suratul isra' saboda farkon isra'i ne ya yi dogon karatu kuma akwai inda yake son sai ya kwana nan za ka zuzuzuzuzuzuzuzu ya taho ko ƙur'ani kake dubawa to ba ka iya bin shi wajen wannan karatu kun ka fada ya muhammad da ƙaunin ga yawon mutanenka aunar biyu uku in ba ku labari kai gaya muku da hairin min zalikum abin da ya fi ababen nan da na ambata mata da ɗaya da dukiya da dawakai lillazi na taƙau a shirka ga waɗanda suka ji tsoron shirka inda rabim a wajen ubangijinsu lillazina taqaw ga waɗanda suka kare kansu daga ashirka haɗa Allah da wani inda rabin a wajen ubangijinsu in gaya muku jannatun akwai aljannatai tajri min tahtiha al-anhar ƙoramu suna gudana ƙarƙashinta khalidina suna madawwama muqaddarin al-khulud abin kaddara madawwama fiya a cikin aljanna idan dakhalu sun shige ta wa azwajun cikin aljanna akwai mata mutahharatun abin tsarkakewa min alhaidi ba su jinin haida wa ghairihi ba su jinin biki mimma yustaqlar duk abin da ake gani kazanta wa ridwanun min Allah lauku sannan ga yadda daga Allah ridan kabir yadda mai yawa والله على بصير مثلين بالعباد باي ويجازي كل منهم بعملي yana saka ma kowane daga cikin su da aikin sa akhbarna ya gaya mana bima zuyina lin nas min shahawati dunya abin da aka kawata wa mutane na sha'awar duniya wanda al ibada ya kira bayi an yargabu fi ma huwa khairun min zalik amma su fadai zuwa ga abin da yafi wancan وهو العمل للآخرة شين في أيك للاهرة من عمل للآخرة واللي أيك للاهرة دخل الجنة يا شيء الجنة ووجد ما فيها يا سامو أبنك الجنة مما لا عين رأت أبن إنه بيتبع غريبا ولا أذن سمعت كل بيتبع جيبا ولا خطر على قلب بشر تبتو بيتبع فاضوا وزوجة ولبتشن أجي kullu zalika amma ba duk wannan abin da ke cikin aljanna akbar minhu abin da yafi shi girma rizal lahi tabaraka ta'ala samu yadda Allah alladhi la tuqta ba'da wanda ba hushi bayan sa wa ridwanun min Allah akbar yadda Allah ita ce mafi girma daga aljanna al-insanu idza dakhala aljanna idan mutum ya shiga aljanna Allah ya shigar da mu wa ra'a ma fiha min an-ni'am yaga abin da ke cikin ni'ima يقول الله تبارك وتعالى سي الله يسيما باوا دان الجنة هل أزيدكم إن أعرفكم يقولون يا الجنة سي نعم إي يا الله سيدي وهل بعد هذا للمزيد Allah akwai wani ƙari bayan dubun ni'imar da ke cikin aljanna Allah kuma akwai wani abu daban da za a bamu ya ƙulu sai Allah ya ce ridwani wa hilluhu alaikum ai ban saukan muku da yadda ta ba ai yadda ta nike so in saukan muku don in babu yadda ai annabi adam cikin aljanna yake na ce fita to ai kuma in saukan muku da yadda ta sai ya zama fala askalu alaikum ba'dahu abadan ba zan yi hushi da ku ba bayan na yadda da ku har abada sai ya zama khulud shikenan kun da wam fa hadal jannati da aljanna kullama wajadu duk abin da suka samu fil janna min an-ni'am na ni'ima azabuha indau mafi girman ta a wajen su kaunuhum radu'a lillah wa radiyallahu anhu kasancewa su sun yarda da Allah su ma Allah ya yarda da su a ce mace irji'i ila rabbika radiyatan mardiya ya ke wannan nafsu mutma'inna ki koma wajen ubangijinki kina mai yarda da abin da Allah ya baki ke kuma kina abin yarda Allah ya yarda da ki وهذا يتألى أفضل من الدنيا وما فيها يا بي الجنة أبن لك يسكن تقوكو الجنة والجنة تويت الجنة جنة تاني دوشي جنة حسية أقول الجنة والتعيد والشيغني وجنة معنوية أقول الجنة تقوي فالجنة المعنوية الجنة تقوي هي المعرفة بالله وأدخل جنات النعيم ولم أمت ابن حبيبي راكم غاية النعم شو يجي جنة الزخارف وجنة المعارف تو جنة المعارف إذا شيء معرفة متي يسأل الله شو يجي من عرف معنى قل هو الله أحد فقد دخل جنة حاضرة هو اللي يسمى على قل هو الله أحد أكسان كندا شو يا كندا كندا كندا تو wannan ya shige aljanna kuma ba wanda sai an mutu ba yanzu ga ka cikin mutane amma ka samu natsuwa da Allah baka da bakin ciki wanda bai samu arifa ba sanin Allah duk wanda bai kai wajen Allah ba to yana wajen sauran bakin ciki malam yanzu ake cewa abin da za ku ke gani na da ce saboda na shirya da Allah ba abin da ke shi ba kullum cikin dariya ne ba ka gane yana da kuɗi ba gane bai da ke ta dariya ya ce adil dalili ya shirya da Allah ma'ana wanda ya san Allah bai da bakin ciki la khawfun alaihim wa la hum yahzanun ba sai wancan lahira ba duk wanda ya kai wajen auliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun ala inna auliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun wa minhum man ya'malu akwai wanda ke aiki na'am wa man dakhalaha wanda ya shiga aljanna ma'anawiya la yashtaqu ila aljannati almustaqbila bai bai yan waccan aljanna mai zuwa Allah minhum man ya'malu khawfan min an-nar mutane cikin su akwai mai aiki don tsoron ka a sashi wuta wa minhum man ya'malu ragbatan bil janna akwai mai aiki don kula a sashi aljanna wa minhum man ya'malu liwajhi Allah akwai mai aiki don Allah na Allah to inda Allah bai yi aljanna ba kenan bai bauta mai da Allah bai yi wuta ba shi kenan sai ya ki bauta ma Allah a yana bauta ma Allah don Allah na Allah listiqaihi saboda cancantar Allah al-ubudiyyata bauta min al-abd daga bawa Allah ya cancanci ubudiyya daga abd faulaika to waɗanda suka ga makalin ubudiyya bauta ma Allah don Allah na Allah irin su rari'atul adawiyya haula ika umar ahrar wannan su ne ɗaya laysa qasdi min al-jinan na'im ghayra anni uridu hali araka ibn al-farid shi ma ya faɗi wannan Allah ni ba ina kauna aljanna ba a abin da yasa nake son aljanna don nan ka shirya a garka kaga abin da yasa nake son aljanna saboda cikin aljanna Allah zai ce duniya kuna ta Allah Allah sai yau za ku ga Allah sai Allah ya kware hijabi sai su to ga Allah ku ga Allah alladhina yaquluna mu'minai su ne ke cewa rabbana innana amanna mun gaskata ka wa bi rasulika mun gaskata manzanka shine amanna ne faghfir lana dhunubana ka yabe mana dhunubanmu wa qina azaban nar ka tsare mu daga azabar wuta haula il ibad waɗannan bayi yuna juna rabbahu suna gana da ubangijinsu rabbana innana amanna Allah mun gaskata ka mun gaskata manzonka hasala min al iman Allah imani da ya tabbata gare mu shirlana dhunubana ka yafe mana zunubanmu hada dalilun wannan dalili ne ala anna dalilun dalili ne anna man amana billah su wanda ya gaskata Allah faqad istahaqqa al maghfirah ya cancanci samun gafar Allah. Asabiri na masu haƙuri, imdan asabiri, ke bi masu haƙuri. Asabu, haƙuri ala talatu maratin, ko kuma amdahu sabiri na, ina yaban masu haƙuri. Asabu haƙuri ala talatu maratin martaba uku ne, sabuwar alal bala haƙuri bisa bala'i, ban sabar alal bala wanda ya haƙuri ga bala'i rufe allahu za a ɗaga mai salaku mai ashi daraja ce daraja ɗari uku wanda allah ya jarraba da wani bala'i ya haƙura to za a ɗaga darajar sa ɗari uku ma bainar daraja ta ne tsakanin daraja zuwa daraja ga ma bainar sarai wal ardi nisan sama zuwa ƙasa wa sabrun mutum ya rizanci haƙuri ala ta'ati bisa bin allah faman sabar ala ta'ati wanda ya haƙuri ga bin allah rabi Allah sittu mi ati darajatin za a daga mai daraja ɗari shida darajar su ma bainar daraja sai ne ga ma bainar samai wal ard ma bainar daraja sai ne ga ma bainar samai wal ard tsakanin darajojin nan biyu nisan sama da ƙasa wa sabrun Allah na umarnin mu da mu yi haƙuri alil ma'asiya mu bar sabo ne man sabara alil ma'asiya wanda ya haƙura ya bar sabo rufi Allah sittu mi ati darajatin za a daga mai daraja ɗari tara ma bainar daraja ce ne kama bainar sama wal ard tsakanin darajojin na biyu nisan tsakanin sama da ƙasa asabru sarir ƙaramin haƙuri huwa sabru alal bala mutum ya haƙuri in Allah ya jarrabai da bala'i wal mutawassif na tsakiya asabru alal ta'a ka yi haƙuri ka ji Allah wal sabru kabir babban haƙuri huwa sabru alal ma'siya ka haƙura ka da sabon Allah asabu ala ta'ati hakuri mutum ya hakura ya bi Allah كثير من المسلمين ما في يوم مسلمي يمتثلون الأوامر سنة كاموا برنين الله ولا يكون هذا إلا بالصبر فين الله سوبي كسن شوى سيء متيها هكرا والصبر عن المعصية متيها هكرا كبير سابان الله هو الدرجة القصوى إذا شيء درجة ما في نيسا لا ينالها بام يسامن إلا الأبرار من عباد الله في ملك الشباين الله تبارك وتعالى كثير من المسلمين ما في يوم مسلمي يمتثلون الأوامر سنة كام من الله أما اجتناب النواهي أما يسنسر سابوفا أبن الله يحنى فما وجده إلا الأبرار ba wanda ya same shi sai managartan bayan Allah innal abrara wa huwa darajatul ulya min as-sabr ita ce daraja mafi kololuwa ta hakuri wasabu da mutum ya samu hakuri ya samu nisbul iman rabin imani shi ya samu Allah cikin sunaye ne ɗari ba dai sai cika da as-sabur wasadiki masu gaskiya su yi imani a cikin imani alladina sadaku waɗanda yake sun yi gaskiya fi kaurihim cikin zancen su la ilaha illallah muhammadur rasulullah وسلكوا في عملهم في gaskiya cikin aikinsu asirku fil qawli gaskiya a cikin zance ay yakuna amaluka aikin ka ya zama muwafiqan li qawlika ya daidai da zancenka wasirku fil amal gaskiya a cikin aiki ay yakuna al mar'u sabitan mutum ya zama tabbatacce ala fi'l al khairi ga aikata al khairi muwaziban alayhi yana mai nacewa ga aikin alkhairi aziman yana mai yin niyya yanke alaihi kan aiki da'iman dawwami la yaruddu anhu shay'un wani abu ba zai juyar da shi ba ya daina aikin alkhairi wal qalitina masu bauta lillahi ga Allah wal munfiqina masu sadaka masu ciyarwa wal mustaghfirin masu neman gafara Allah da an yaqulu suna cewa Allahumma ighfir lana fil ashar shan dare أواخر الليل عشان دليل فصل أنكيب أنت عشان دليل بالذكر لأمبتو لأنها وقت الكفلة عشان دليل لوكة تغرب كلاكينا ولذة النوم لوكة اللي لوكة دائم بجيشن ذكر الأوصاف الله يا أمت ولن نسبوا في نمو مني يكي الصابرين والصادقين والقانتين والمتقين والمستبدلين بالأصهار بالواوي هو الله بيتي الصابرين الصادقين القانتين المنفقين المستغفرين الصابرين هذا ما دول والصادقين والقانت والمنفقين والمستغفرين شو يا أمتا بالواو الله ياتي بالواو سلك وو وو فدل هذا ولا هو يا شرير على على أن من اكتسب duk wanda ya zubar cikin sifatin wahidatin sifa daya ka zama cikin sadirina kawai bilalin sifati daga wannan zubobi ba kuma min salihina shikenan ya shiga cikin bayan Allah na kirki as-sadirina masu hakuri maqamin sabri maqamin sabru maruzikan wanda aka ba shi ba huwa min salihina yana cikin mutanen kirki wasilku in ko gaskiya Allah ya baka maqamin shi ma matsayi ne shikenan kai ma kana cikin salihina wal qanitina wal munfiqina in ka samu cikin zama masu bauta masu ciyarwa lauƙada da Allah ya ce as-sabirin as-sadiqin al-qanitin al-munfiqin al-mustarshidin la hajjina da dole mun buƙatu ila al-jam'i bayna sifat sai an haɗa gobin gaba ne a da ka samu tuba guda in istighfari Allah ya hore magana sai kai mutumin shirki in ciyarwa kai mutumin shirki in bauta ga Allah shikenan in gaskata Allah duk wanda ka samu ka shiga kana cikin wannan tabaka ta salihu na'am kabla an ta kuna min salihina kafin ka zama cikin salihina dole da sai ka hada wannan walakin lan sai dai lamma a kafa bil wawu sai adabi da wawu da adabi sai ka taba hada wannan sai ya hukunta anna kullu sifatin min hadhihi sifat ko wata sifa daga sifofin nan tujibu ta wajabta ma bawa ta wajabta an yakuna al-abd shi kenan bawa ya zama min salihin daga salihai su ayi salihin auliya shari'a su ne waliyai na shari'a kullu man ittasaba bi sifatin duk wanda ya sifatu da sifa daya min sifatin lati majaa hamdu qur'an sifofin da qur'an ya fada fa huwa min al awliya ila cikin waliyi hadihi wannan al wilayatu sugra karamin walitaka kenan ka zama karamin wali wal qur'a akwai babban walitaka sune al arifuna arifai man arafa Allah wanda ya san Allah shi karamin wilaya kamar a ce an fara katin dan kasa a kaga shi ke ka zama ɗan Najeriya amma da bai katin na kasa immigration na iya kama shi shi ko babban wani taka a ce kana rike da wani matsayi cikin matsayin ƙasa kana rike da wani matsayi to daidai girman matsayin shi kuma daidai matsayinka a gwamnatin ƙasa ai to shi ma za an ce maka kansila to baka ta ainihin honorable kansila ne ɗaya nake da sanata ko kamshi ba mara yanzu guda ba ko kamshin ma ciyaman bai don ciyaman ya ga dama ya zo ya hana mai haƙƙin shi ba haka wanda ke layin matsayi na gwamnati ma'aikata na gwamnati kowa da kowa ya san matsayin shi to su ma a rufai wa ma min na illa lahu maqamun ma'ruf kullum mutum zai ci gaba da samun jira yanda Allah bai da iyaka shi ma sairin wali bai da iyaka tunda kana neman abin da bai da iyaka wa anna ila rabbikal muntaha man arafa Allah wanda ya san Allah almarifatar iyaliya sani na ganin ido ita ma'arifa ka san Allah sani na ganin ido shi da irin na annabi Ibrahim rabbi arini anzu rabbi arini kayfa tujil mawta qala aw lam tumin almustafirin bil ashar da yake masu neman gafara karshen dare a wakhiran layl karshen dare li hadithin nuzul wannan saboda hadisin nuzuli ce mu yi shi ya kula rasul annabi sallallahu alaihi wasallam ne yace inna allaha yumhidu Allah yana dan saurarawa haka dole a bada mahjubai Allah yana dan saurarawa kasan da ake saurarawa ko mutum bai fito ba yana dan jira Allah yana dan jira dole gaskiya a bada amma wannan hatta yamdi shad'ul layl har wani yanki na dare ya tafi Allah yana ɗan jira sai dare ya mika ya tsala can sanda masu ibada sun fara gangadi to lokacin ne zai shirin sauka amma hu saukan mai bayani jiya irin saukar dabbobi har yanzu wa ya san yadda raƙun ba ka saukowa daga sama to ka fara gane yadda raƙun ba ke saukowa in ji cewa zana gane Allah ka sauka amma dai Allah ya ambace shi nuzuli sauka to Allah yana nan saurarawa sai ƙarshen dare to sai ya sauka wa fi riwaya ta wata riwaya hatta ya buka kulukul layl sai sulusi dai bisa uku na dare ya shuɗe riwaya ta ni riwaya ce fa yanzu to sai Allah ya sauko ilan sama'i duniya sama duniya wa ya kula har ya kama cewa hal min da'in fa astajibu la ina mai roƙo na in karba mai hal min sa'ilin fa udiya la ina mai bukata in bashi هل من مستغفر فأغفر له إلى ما ينيما غافرا للمستغفرين بالأصحاب هذا حديث النزول شيني حديث النزول والله تبارك وتعالى الله فليس له جهة بين جهة ولا مكان بين وري ولا زمان بين زمن هذا النزول ولا سوكا عبارة سوكا شو دي مسرا من أبدا يكفي سوكنا عبارة عن إقبال الرب Allah zai fuskanto ka bi rahmatihi da rahmatsa fuskantowar rahama Allah ila ibadihi ga bayansa za a kya wane in dai kuna neman wane to gaskiya aje a ga wane fadu suna tare da wane a duk wajen mu da aiki amma za ka an ce in dai ana son wane to a ga wane saboda wancan wane ya fi kusa da wane da rahamarsa ya yadda da shi ya amince mai duk abin da zai gaya mai ya yadda da shi sai dai a ce ba shi da Allah shi ya riga ba shi aminci to shi ne Allah zai so bawa ya so bawa ya so bawa har da ka ce ihin Allah jiran da yake ne haka so kawai sai ba ka in ba ka kiro kwan kawai sai Allah ce ku ba wa na kaza ku ba wa na kaza ku ba wa na kaza ku ba wa na kaza wato yayi mu'amala da Allah la yazalu abdi يتقرب إلي بنوافل الخير حتى أحبه إن كي تفسكنت الله ده نوافل الخير فإبا فرلا با دق بالله أن نافلة إن كي تي kawai sai Allah ce wannan nan na sau mu ma muna so na yanzu to shine saukowa Allah kusanta Allah ga bawa duk abin da kake so sai Allah ya yi ma irin da manzon Allah ya ce ma abu ne irin wannan saukar ne ai da ya shiru suna tafiya annabi na ɗan shekara goma sha biyu abu ɗalin kisa kamar ta kashe shi yan matsu yan matsu yan matsu ya ce ma annabi kai kisa ne kake kai kisa ne kake kisa wata hikaya ce kisa ne kake sai annabi ce oh shi annabi yana kusa da Allah shi suna tare da Allah amma shi abu ɗalin tsakanin shi da Allah kaurin ya fi daga zuwa arshin rahmani don shi gani yake Allah na can sama amma sai Allah ya ce magai yana kusa da wanda a tare da Allah sai ce kai kisa da gaji sai ce oh lallai ko mun dade ba mu sha ruwa ba sai annabi ya sa shi duke ne sai buge gashi kasa sai ga ruwa na bulbulowa ga sanyi ga koshi na ci ga koshi na sha abu dalil ya kwankwada yadda ka san kindirmo na nono da ya sha ya gyaƙa ga sai ya ce ya muhammad inna rabbaka ya tsiwoka kai amma ka ganka muhammadu ubangijin kana bin ka irin wannan kusan ciwo kenan kaga Allah ya sauka shi Allah ya sauka yana cikin manzon Allah don haka a lokacin da za ka bar annabi ka je neman Allah ba inda za ka samu Allah to shi ne wannan saukar ba wannan sauka ta mutumin ya sauko saman matakala ba ko a sako shi daga sama ba da wannan saukar ba nuzulullah sauka Allah haitu da kana fina ma'ana wa ikbaluhu ala al-abd kawai Allah ya fuskanci bawa wani na tare da Allah to Allah mu je wajen wani ne ma addu'a wani na tare da Allah idan akbala alaika in Allah ya fuskanto ka fa kallan sana ilaika to shine ya saukan ma da Allah ya nufato ka fa idza ahabbtuhu kuntu to shikenan ya sauka yana nan cikin ka ya kai bawa kai bawa ne amma huru ka zamo da ka bi hadisi arfa in ka je hadisin arfa kowa ya san shi Allah ya ce inna Allah annabi ya ce inna Allah yanzu da arfa Allah na sauka filin arfa kaji nada in aka je hajji shi yasa ake ganin mutane suna da abubu sai a je a hau dutse ba sama dutse ka sauka ba yana filin gaba ɗaya alhajju arfa duka filin arfa to ranar hajji tara ga wata shi ma Allah na zuwa shi Allah da kanshi yana zuwa filin arfa kuma shi ne sharaf ɗin arfa inna ma yanzu bi arfa Allah na sauka ba irin saukar da kai kaje ka sauka cikin makafolo ba ba irin wannan ba waya qulu sai yace yukhadimul hujjaj Allah zai yi magana da alhazai ji'tum shuqtan kubran kun iso wajena kuna masu biringijin gashi kowa yayi cukub cukub da kura afidu makuran ku koma ku je ku dawa ku ne fada ku koma gida zunna ya fe muku ku koma gida azizu ku koma gida maghfura lakum an ya fe muku kabir su min kuma alhasanat to aiki da kuka yi shikenan na karba shi sama annabi in wani ce ya rasulullah kaza ne kafin kaza ya ce yayi ni ko sai da nayi kaza ne kaza je yayi to ni annabi kaza ya nayi yayi kabiltu min kuma alhasanat duk aikin ku mai kyau na karɓa wa qabiltul mumtinina minkum dukkan masu ihsani cikin ku na karɓe su wa wahabtul musiina lil muslimin miya gucin ku fa na ba da su na je wasu cikin kiskalin waɗanda suka kyautata afidu ku koma gida maghfuran lakum an yabe maku wa tabi'atukum sannan laifin da kuka yi mabayi laifuffukan kuma waɗanda kuka yi tsakaninku da bayi min khaza'ini a jeho cikin banki na cikin akawun ɗina tuskata la min hasanatikum ba za a yi ba ba cikin akawun ɗin ladan ku duk laifin da kuka yi ma wani ya ku alhazai to a sanya cikin akawun ɗina ni zarbiya wa hada dalilun wannan dalili ne ala anna sa'atul ijaba akwai sa'a ta ijaba fi kulli lailatin wa hiya fi akhir al-layl karshen dare lokacin ijaba ولهذا يرغب كو يرغب shi yasa an kwadaitar an ya kuna al'abdu bawa ya zamo ina nufi amalu aiki ne fil laili a cikin dare yu'akhiru idan jinkirta shi ila al-juz' al-akhir min sai juz'i yankin karshe yaqulu sufiya shehu ya cika da wannan sufa yake wata magana kuma ba shehu ba mai fassara shi kun najman فإن لم تستطع فكن قمرا فإن لم تستطع فكن شمسا kai kokari ka zamo tauraro ai ba shi a gani dan karami ba in ka kasa ka zamo wata in ba ka iyawa ka zamo rana ba wannan kamar an akasa shau yace kullu jiman yace ka zamo wata ai kun muta abidan allaila kullum bayan isha'i ka zamo mai bauta ga Allah dare duka kama annan lazima ya bi sun laila kullum musayyar yadda tauraro tafiya yake yana gudu cikin dare tuka wai kullum bayan isha'i ka hana idon ka bacci kai ta ibada ka zamo kamar tauraro fa in lam ɗaya in ba ka iyawa ba kun kamaran ka zamo wata ai ta ta'abbadu ka yi bauta fi ismin min al-layl yankin dare al-qamar yasri fi juz'in min al-layl wata yana aiki yankin dare waya jibu kuma ya faku fi juz'in akhar wani yanki bai lamta kadir in ba ka iyawa ba kun shamsar shi ke nan da zamo rana ta abudu fil dahar ka bauta ma Allah da rana da yin sha'i ke ta bacci kun muhib shau yace ka zan masoyi na Allah bal kullu muhibbin shau yace duk masoyi yuhibbul khalwata li mahbubi yana son yake anta da wanda yake so wa baida'ul layl salawatul khalawat dokar dajin da ake yankewa cikin dare kai alwala kai ta sallah ba mai ganin ka in kana sallah ba mai ganin ka to kana nan kana yankan dare bai dawon lai yadda ake yankan dare salawatul khalwa kai ta sallah ba mai ganin ka Adam na Umar Abdullahi na Umar ya zamo ya kula da gulami yana ce ma bawa nai hal asharta jiya ka kiyin bacci cikin dare karshen dare ayya hal da halka tisar ibadar ka ta kai har ƙarshen dare idza qala la ilaha illa ka wallahi bacci ya doke ya qum yusalli sai tashi sallah wa idza qala in yace na'am jalasa sai zauna ya tarshi Allah yana istighfari ya awilu sai ta ya fassara halin aya cewa a cikin ƙarshen dare wa yastarfihuna bil ashar